الحمد لله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa mu cikin rayayyu a wannan safiya safiyar asabar 14 ga watan zulhijja shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda take daidai da 19 ga watan goma a shekara ta 2013 a lissafin da ake kira miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya za mu tashi darasinmu na 49 a wani littafi kuma makon da ya gabata mun tsaya a tsakiyar wata magana ce ba tare da an gama ta ba mun wuce ba a cikin matanin littafin akwai bukatar mu dan matsa baya kaɗan saboda zancen namu ya tafi daidai mu tashi daga inda yake cewa fa'idar da'al mudda'i anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama innama alima hadhihi al'umura adh-dhahira duna haqa'iqil iman idan mutun yayin da'awar ko mai da'awa yayin da'awar cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san waɗannan al'amura na zahiri ne banda abubuwan da suke na batini wato haƙa'iƙul iman abubuwan imani a wato na gaskiyar imani sosai bai san su ba ya san kawai ilimin zahiri domin a tsari na sunna sosai nan abinda ibn timiya bayyana mana cewar zahiri da batinin yana magana ne akan abubuwan batinin yana nufin al'amura wanda ba ganin su ake na ayyukan wato ibada zahiri ne yau da kullum ba yana magana ne akan abin da ke cikin zuciyar mutum na imani imani mai karfe hakikaninsa da tawakkalinsa da haƙuri da takawa da makamantan waɗannan abubuwa kun wannan kuma ai su ne ruhin musulunci baki ɗaya yau to amma su a gurinsu su masu bin ɗariƙun sufaye in suka ce batsinin ba wannan suke nufi ba suna nufin wani abu ne daban wato a hanyar samun ilimi da maganar sanin mugayyabat koyoyin abubuwa su kashfi a yayewa mutum ya ga wani abu wanda ba a san shi ba shi suke nufi da batsinin amma nan yana magana akan cewa ainihin zahiri da batsini na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su wajibi ne mutum ba zai zama wali ba sai ya imani da su sai ka zama ka yadda da abin da ya zo da shi na zahiri sallah da azumi da zakka da aikin haji da sauran ayyukan zahiri wanda haka ake gani da gabubban jiki ake aikatawa da kuma abin da ke cikin zuciya na gyaruwar imani da tawakkali da takawa da alaka da Allah mai kyau wannan shine batsinin da yake nufi to idan mutum ya da'awar cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ya san iya ayyukan zahirin ne da tsarki da sallah zakka da azumi da aikin haji bai san waɗannan haƙa'iƙul iman abin da suke da alaƙa da imani gaskataccen imani ba na dogaro ga Allah da takawa da sauransu wa annahu la ya'khudhu hadhihi al-haqa'iqa 'anil kitabi was sunnah kuma yana ganin shi wancan mutumin mai da'awar yana da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai karbo waɗannan abubuwan ba daga al-kitabu was sunnah faqad da'a to shi wannan mutumin yayi da'awa kenan anna ba'd alladhi amana bihi wani bangare na abin da ya imani da shi mimma ja'a bihi ar-rasulu na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne dunal ba'd al-akhar banda wani bangare din ma'ana bangare ya imani da sashe bai yi imani da wani sashen ba domin kamar kenan sun yi imani da zahirin da yake aiki da shi tsarki da sallah da zakka da aikin haji da sauransu amma abin da ya shafi gyaran zuciya ta bangaren qur'ani da sunna ba su dauka daga wurinsa ba ta hanyar wani abin da ban suka dauka yace wa hadha sharrun mimman yaqulu wannan ya fi sharri fiye da wanda yake cewa uminu bi ba'din wa akfuru bi ba'din mutumin da yake cewa ya yi imani da wani sashe bai imani da wani sashen ba a wala yadda'i anna hadha al-ba'd al-akhar ko anna hadha al-ba'd alladhi amana bihi adna al-qismayn amma kuma duk da haka bai yi imani da cewa ko bai yi da awar cewa wannan sashen da ya imani da shi shi ne mafi ƙasa daga cikin kasan guda biyu ba kun san su suna imani ne da cewa wanda suka ɗauka ɗin nan shi ne ya fi wancan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi to wannan kaulin nasu kun ga yafi muni fiye da wanda zai ce yayi imani da wani bai imani da wani ba ba tare da ya kaskanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam din yazo da shi ba kun fahimci abin shine abin da yake nufi anan sai yake ce kuma wai ce wa haula il malahidatu su waɗannan mulhidai in an ce mulhidai kalma ce da take nufin mutumin da ya fita daga addini a zuciyarsa dama bai yadda da addinin ba yana wasa da shi ya yi imani da wani abu ne daban amma yana amfani da addinin don ya cin burinsa asalin kalmar ilhadi daga lafazin lahadi ne ai mun san lahadi na kabari nan tona kabari a inda ake akwai lahadu akwai shakku wannan da muke yi mu anan shi muke ce ma shakku ko ai uwa babba sai ai ya karama a ciki sai a sa mamacin ana ganin sa kowa da kowa haka lahad kuma shine idan aka tona babban rami sai a samu bangon alqibla sai a kwakwale shi daidai gwargwadon yadda jikin mamacin zai shiga sai a cusa shi a ciki sai a rufe ai gini sannan kuma a rufe wannan din ba komai a ciki wannan shi ake ce ma lahad ana kiransa haka saboda maili ne daga mailin aka ce alhada ma'ana mala abin da ya karkace kun ga ai ya karkace daga tsakiyar ya koma gefe shi wannan ramin to shi yasa ake ce masa lahat a to shine yake cewa a ina ne wa haula il malahidatu waɗannan karkatattun mutanen yad'una suna da'awa annal walayata cewa walittaka afdalu minan nubuwati tafi annabci daraja wa yulabbisuna ala nasi suna rikita mutane suna cakuda musu ilimin fa yaquluna sai kaji suna cewa walayatuhu afdalu min nubuwatihi ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walittakassa tafi annabcin sa daraja wa yunshiduna suna rera wata waka suna cewa maqamun nubuwati fi barzakhi ai matsayin annabci yana wani tsaka-tsaki ne fuwaiƙar rasuli shi dai sama yake da manzanci wa dunal wali kuma bai kai walittaka ba wannan duk mun yi magana sa makon da ya gabata to nan za mu tashi inda yake cewa wa yaquluna kuma suna cewa nahnu sharaknahu fi walayatihi wai su suna nufin masu bin wannan hanyar ta sufaye suna nufin wai suna cewa su sharaknahu wai sun dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tarayya da shi daidai wa daida da shi suke a cikin walittakarsa ma'ana sun samu walittakar da shi ma ya samu shi waliyi ne su ma waliyai ne allaci hiya ita wannan walittakar tasa wadda ita ce a'zamu min risalatihi tafi manzancinsa girma ma'ana kasancewar annabi waliyi ne yafi kasancewarsa manzo girma a wurin su yace wa hadha min a'zami dhalalihim wannan shine mafi girman batan su mafi girman batan da suka yi da suka karkace daga hanya suka fifita walittaka akan manzanci yace fa inna walayata muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin kuwa walittakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yumathilhu fiha ahadun babu wani mutum da ya daidaito da shi zaka ce kwatankwacin walittakar manzan Allah ita ce kwatankwacin walittakar wani mutum duk cikin waliyan duniya babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la Ibrahim kai ko annabi Ibrahim wala Musa ko annabi Musa fadlan an an yumathilahu haula ilmulhidun ballantana a ce waɗannan mulhidan karkatattun mutane a ce wai su ne suka yi daidai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen walittaka kawai wai ya fi su da annabci ne da manzanci ita kuma manzancin da annabcin bata kai walittakar ba kaga wannan akwai kaskanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wa kullu rasulin yace kai ya kamata fa ka sani kowanne manzo nabiyun waliyun duk wani manzo da ka ji an ce manzo wane manzo ne na Allah to annabi ne kuma waliyi ne farrasulu don haka shi manzo nabiyun waliyun ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne shi kuma waliyi ne wa risalatuhu mutadamminatun linubuwatihi kuma wannan manzancin nasa ya kunshi annabcin nasa ma'ana kasancewarsa manzo bai zama manzon ba dama sai da ya zama annabi kun san dama bambanci mun sha magana akan me bambancin annabi da manzo ai ba kumanta ba hmm? wa zai gaya mana me bambancin annabi da manzo babu ko daya sai daya hmm wani suleiman aha annabi shi wanda wanda aka bawa sako aka kamar shi kadai mhm yanzu kuma wanda aka ba shi sako kuma ya isar da shi ga wasu mhm ya dinga da shi shi annabi ba ya gaya wa kowa na? yawwa wannan dai na san- na san mun shaya maganar dama su nake kutuno waɗannan ɓangarorin na ilimi in an ce annabi akwai maganganu wannan da ka faɗa wasu sun faɗa ba kai ka ƙirƙiro ba a wasu suna faɗa cewa annabi shine wanda aka baiwa saƙo amma ba umarce shi ya gaya wa kowa ba amma manzo kuma shine wanda aka bashi sako aka umarce shi ya gaya wa wasu daga cikin al'ummomi wannan duk maganganun akwai irin wannan akwai ma wanda ba wannan ba amma magana dai mafi dacewa da qur'ani da sunna in ka karanta maganganun da malamai suka yi akan ta'arifin meye annabi kuma meye manzo suna cewa wadda tafi dacewa shine a ce annabi zan faɗa mai yawa yanzu an riƙe sosai annabi shine wanda aka aiko shi aka yi masa wahayi na farko tukuna sannan aka aiko shi zuwa ga mutanen da suka yi imani da shi mutanensa sun yadda da shi yana koya musu addini shine annabi manzo kuma shine wanda aka bashi sako ma'ana aka yi masa wahayi aka aiko shi zuwa ga mutane wanda ba su yi imani da shi ba shi zai kira su su yadda da shi kun gane wannan ma'ana manzo zaka ji yana dama rikicinsa da shi da mutane ne rikici akan tauhidi ba su yadda da tauhidi ba yana kiran su su faɗi la ilaha illallah su yi imani da ita annabi kuwa zaka ga shi yasa annabawa mafi yawa an same su ne a cikin banu isra'il sun zo bayan annabi musa alaihi salatu wasalam da ya zo da attaura sai ya zama cewa saƙon attaura suke jaddadawa suke ƙara kiran mutane zuwa gari suna ƙara ilmantar da mutane tare da cewa wasu akan ba su wani saƙon ƙari amma in ba su yi imani ba mutanen aka ce ka je ka kira su su yi imani to wannan shine manzo kun gane bambancin insha Allah Mm. to shi manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi annabcinsa domin kafin annabi ya zama manzo sai ya fara zama annabi domin ma'anar annabi shine wanda ake baiwa naba naba'u shine labari kun gane asalin kalmar asalin kalmar annabi daga labari ne cewa wanda ake bashi labari kuma asalin nubuwa na taɓa gaya mana ko ma'ana biyu ce ko dai daga al'imba a baiwa mutum annaba wani labari a ce an bashi wahayi an aiko mala'ika ya gaya masa sako daga Allah akwai abin da sauran jama'a ba su sani ba shi an gaya masa ya sani ko kuma daga nabuwa to irtifa'i abu maɗaukaki domin ku annabi maɗaukaki ne to manzo baya zama manzo sai ya fara zama annabi kun ga daga wahayi ne sai an masa wahayi sai kuma a tura shi a ce ya je ya samu mutanen da ba su yi imani da shi ba sai su yi imani to manzo darajarsa sa- sa- sama take da annabi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzancinsa mutadamminatun li nubuwatihi ya kunshi annabtakarsa wa nubuwatuhu sannan annabtakar tasa mutadamminatun li walayatihi ta kunshi walittakarsa kullum kun ana karanta wannan walaya ba wilaya ba wilaya sarauta kenan walaya kuma shine walittaka a mutadamminatun li walayatihi sai ce wa idza qaddaru mujarrada imba illahi iyahu idan har suka kaddara a zuciyarsu shine kaddaru in suka kaddarta an a wato mujarrada imba illahi kawai cewa Allah madaukaki ya bashi labari shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'ana an ba shi annabci biduni walayatihi su kaddara cewa walitta ko annabcin wani abu ne daban banda wilayar ma'ana walayar daban annabcin ma daban sai ce fa hadha taqdirun mumtani'un wannan wani abu ne suka kaddara shi da ba zai yiwu ba kun gane zancen da yake nufi anan ba ku gane ba su masu bin ɗariƙun sufaye da yake so suke su ce maka walittaka ta fi annabci daraja malam ibn timiya yake cewa kuskuren da suka yi shine a zuciyarsu sun musalta wani abu ne wani abu suke zato cewa haka yake alhali ba haka yake ba menene wannan abu suna tsammanin cewa walittakar wani matsayi ne daban annabcin ma wani matsayi ne daban mutum zai iya zama annabi ba waliyi ba kun gane haka suka dauka abin yake shi sa har zai zama sai su ce a'a wane waliyi ne amma ba annabi bane wani kuma annabi ne ba waliyi ba da suka dauki wannan sai suke tsammanin ma'anan nan ana zancen ta manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ba ta kowa da kowa ba in ta kowa da kowa ne dama daban annabi daban waliyi daban duk waliyin da ba annabi bane to dama waliyin ne kawai ba annabin bane kamar yanzu misali ai babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma akwai waliyai waliyai gaskiya ne suna nan to babu wani waliyin wanda yake kuma annabi a zamanin yanzu amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi waliyi ne annabi ne kuma manzo ne amma kasancewarsa manzo to ta kunshi waɗannan abubuwan gaba ɗaya guda biyu ba zai zama dama annabin ba sai da ya zama waliyi da haka kar ku kaddara masa cewa annabta ce da shi banda walittaka ko kuma walittakar da ya samu wani abu ne kamar wata riga ce da ya sanya ta daban ƙari akan annabcinsa kun gane wannan yawwa dama asali Allah madaukaki yana son sa fiyayyen halitta ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi daraja Allah ne ya zabe shi da ya zabe shi kuma sai ba shi annabci ya ba shi annabci ya ba shi manzanci kun ga duk waɗannan matsayi guda uku duk suna tattare gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nasa sama yake da na kowa in ana zancen manzanni to shine sama da kowa da kowa in ana zancen annabawa to shine sama da kowa in ana zancen waliyan ma shine sama da kowa da fatan mun fahimci abu yau sai ke cewa to wa idza qaddaru mujarrada inba'illahi iyyahu in suka kaddara a zuciyarsu kawai shine mujarrad mujarrad kawai ma'ana tsiraitaccen annabci ma'ana Allah ne ya bashi labari iyyahu nan ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana inba Allah mujarrada inba'illahi iyyahu mujarradin kawai cewa Allah ne ya bashi labari biduna walayatihi ba tare da walittakar ba su kalli gefen walittakar ba fa hadha taqdirun mumtani'un wannan kaddara wani abu ne da ba zai yiwu ba ba daidai bane baya yiwuwa ma fa innahu hala inba'ihi iyahu domin ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka bashi labari shine inba'i aka bashi annabci lokacin da ya zama annabi mumtani'un an yakuna illa waliyan lillahi to ba zai yiwu ba sai face dama wali ne na Allah don haka karka tsammanin cewa da can ba waliyi ba ne sai aka ba shi annabci sannan kuma sai samu walittakar a dama waliyin Allah ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana son sa ya zabe shi sai ba shi annabci kuma sai zan manzo ma'ana kenan matakin da ake farawa ma da shi kafin a zama annabi shine me sai an samu walittaka yawwa to amma sauran al'ummar da ba annabawa ba kaga kenan ashe a iya walittaka suke tsayawa ba sa kaiwa ga annabci ashe kenan annabcin matsayi ne sama da walittaka manzanci matsayi ne sama da annabta da kuma walittaka Allah sa an fahimta sai ce wala takunu mujarradatan an walayatihi wannan annabcin ba ta zama tsiraitacciya daga walittakarsa a ce walittakar ce daban annabcin ma daban walau ƙuddirat mujarradatan da za a ƙaddara ta tsiraitacciya annabcin nasa shi kadai haka yake yace lam yakun ahadun mumathilan lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi walayatihi sai ya ɗebo kuma ya kwaso su daga ƙasa ma gaba ɗaya ishi ibn timiya yace kai da za a ƙaddara ma walittakar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce daban take manzancin ma da annabcin daban a zo a kalli annabi a matsayinsa na wali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabin mu Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam a zo a kalle shi kawai a matsayin wali to babu walittakar wani waliyi da take daidai da tasa ko an dauki cewa ba annabci kun gane wannan yawwa babu wani waliyi da ya kama kafarsa sai ce wa haula'i qad yaquluna kama yaqulu sahibul sahibul fususi waɗannan mutanen su sufayen nan suna faɗin wata magana ne kamar yadda sahibul fusus wato ibn arabi mai littafin fusus wata ran zan samu littafin insha Allah sai mu karanta wani abu daga ciki duk da sai an yi hakuri da abin da za a ji daga ciki abin da ke ciki ba shi da daɗin ji kwarai da gaske mun karanta mun faɗi wani labari daga cikin irin waɗannan maganganun annahum cewa su wai waliyai in ji shi mai fususul hikam wato ibn arabi ياخذون من المعدن الذي ياخذ منه الملك wai su suna karɓo saƙonsu ne labaransu ne daga ma'adini wato daga asalin da shi kansa mala'ikan shi ma yake karɓowa kun gane wannan domin su tunda sun annabi waye annabi suna kallon annabi zan zo mun gano mana bayani gashi nan zai faɗa mana cewa asalin abin da ya jefa su wannan matsalar ita ce alaƙar bawa da ubangiji su waɗannan sufan sun yi ƙiyasinta ne akan fikirar masu ilimin falsafa waɗancan waɗanda ba musulmai ɗin da muka yi magana a kansu a makon da ya gabata masu wato ilimin girk waɗanda suka zo girkawa da suka zo da ilimin falsafa su asalinsu ba musulmi ba ne to suna da tasu fikira za mu zo mu ji ta yanzu nan ya kawo mana ita a yanzu to amma shi yasa sai suka ɗauko alaƙar mutum da ubangiji tana zama ne su da suka karanta da suka musulunta sai suka yi kiyasin waccan abin suka shigo da shi musulunci sai suke ganin haka abin yake muma a wurinmu cewa idan har mutum zai samu hanyar da zai magana da Allah shi da shi to kaga kenan sama yake da wanda Allah din sai da ya turo masa wani mala'ika ya gaya masa sako kun fahimci zancen saboda suna tunda annabi ana kiransa annabi ne saboda an bashi labari labari daga ina daga Allah Allah kuma yana aiko mala'iku ne don haka in mala'ika ne ya zo ma annabi da labari to matsayinsa na wanda ya samu labari ne ta hanyar mala'ika su kuma suna da awar cewa walittakasu labaran da suke samu saboda walittakasu suna samun labaransu ne daga Allah su da Allah ba ta hanyar mala'ika ba to ta wannan wurin sai su kalli cewa ashe su walittakarsu sama take da ta annabawa kun gane abu wannan shine babban kuskuren da suka auka cikinsa shine sai yake cewa kun san irin wannan maganganun kuma suna sai yake cewa alladhi ya'khudhu minhu almalaku alladhi yuhi bihi ila rasuli ma'ana su ma sun je ne maimakon abewa an mala'ikan ya kawo musu to sun je inda mala'ikan yake dakkowa ne su ma suka dakko daga can kun gane zancen su shi yasa za ku ji a littafan masu bin wannan hanyar ta ɗariƙun sufai suna ba da labari cewa wannan ya ce wata ran ya ce haka Allah ya masa magana ko ya ce haddasa ne ƙalbi an rabbi wani shine isnadin su dama mun san isnadi ai zamu ji an ce haddasa ne wani ko an wani an wani sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam su zama sai mutum kawai ya bude baki ya wayi gari da safe sai ya ce haddasa ne ƙalbi an rabbi zuciyata ta ban labari daga Allah ubangiji na Allah ya ce kaza kaga shi ba annabi ba ba mala'ika aka turo masa ba to shi sai ya gani sai su fahimci cewa wannan mutumin da zai ce ubangiji ya gaya masa a zuciyarsa ya fi wanda aka aiko mala'ika zuwa gare shi shi sa wani lokacin sai su fara da wannan matakin sai ai mala'ika ne ya zo masa da wani sako daga Allah to daga nan ma sai a tsallake a ce shi baya bukatar mala'ikan kame da shi ibnu arabi yake faɗi su suna karɓo zancensu ne daga allah daga wurin da shi mala'ikan shi ma yake karɓowa sai ce wa zalika annahu to ga inda ibn jami'a zai mana bayanin alakar wannan abin da falsafa ta kafirancin sai ce wa zalika wannan abin ko ya kasance musu ne annahum cewa su i'taqadu aqidatal mutafalsifati sun kudirci aƙidar 'yan falsafa ne in ku ji ibn jimi yana cewa muta falsifa ko muta sauwifa in ya ce muta falsifa yana nufin musulmi da suka shiga hanyar falsafa kun gane wannan yau domin ta hanyar haka ba wai su ba falasifan waɗancan kafiran asalin ba su falasifa yake ce musu amma ya ce muta falsifa ma'ana masu ƙoƙarin zama falasifa kun gane zumun ta'un nan tana nuna kokarin zama abu katin kafin a zama yau to muta falsifa mun san cewa lokacin da ilimin falsafan ya zo ai wasu musulmi suka fara daukar sa na ga man kissar makon da ya gabata yadda labari yadda littafan suka zo da aka tarjama su zuwa larabci aka samu daga cikin musulmi waɗanda suka karanta waɗannan littafan suka yi imani da su a gashi nan zai kawo mana wasu daga ciki thumma akhrajuha sannan sai suka fito da wannan abin na ilimin masu harkar falsafa din suka fito da shi fi qalabil mukashafa ta fuska da ake cewa mukashafa sai suka ce ai wannan sunanta mukashafa su kuma masu falsafa din can ba wannan abin suka ba su amfani da ilimin da maganar abin nan wani abu mai suna mukashafa ba gashi abin da ya mana sai ce wa dalika annal mutafalsifa alladhina qalu innal aflaka qadimatun azaliyatun su waɗancan mutafalsifa masu ilimin falsafa ɗin waɗanda suke imanin cewa al'aflak halittun sama in ce aflak ana nufin falaki-falaki halittun sama su rana da wata da taurari su tunda kun san mutanen girka waɗannan abubuwan suke bautawa suna bautawa rana suna bautawa wata suna bautawa taurari sai a zazzaro su kowanne da abin da yake bautawa to suna ɗaukar cewa waɗannan qadimatun azaliyatun to nan kome da hankali za mu shiga wasu terms wasu istilahohi ne kalmomi ne na zazzurfan ilimin aƙida ta ɓangaren musamman ilmul kalam in an ce abu ƙadimi kuma azali ana nufin ba shi da farko yana nan tun fil azal kun ga wannan sifar ta waye Allah ne Allah shi kadai shine qadim shine azal ma'ana shine domin duk da dai lafazin qidam lafazi ne malaman ilmul kalam suka shigo da shi a sunna babu shi lafazin qidam a dangana wa Allah a matsayin sifa sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko a cikin alqur'ani ka Allah ya gaya mana wani lafazin da shi suke kokarin bayyanawa sai suka faɗi qadimin din huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wannan shine alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fassara mana antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un mun fahimci wannan ai mun ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki shi ne na farko babu komai kafin shi babu abin da ya riga Allah to wannan shi ne masu ilmin kalamu suke so su faɗa sai suka yi amfani da lafazin ƙadimi to yana nan a cikin littafai za ka riƙa ganinsa to mu ƙyale wannan gefen mu dawo cikin littafin yake cewa su waɗancan mutane suna cewa innal aflaka qadimatun azaliyatun waɗannan taurari da kuka gani da kuma rana da wata a wurin waɗancan mutanen girka kafiran masu wanda suka yi ilimin falsafan nan na farko su a wurinsu waɗannan abubuwan haka suka haka aka gansu ma'ana ba a san farkonsu ba kamar yadda Allah ba a san farkonsa ba domin su ɗin dama ba san Allah ba kun gane abin waɗannan abubuwan suke bautawa ban sani ko kuna fahimtar abin tunda wannan abin suke bautawa sai suka ɗauka haka suke tintintini ma'ana ba su da farko shine ma'ana qadimatun azaliyatun laha illatun amma kuma suka ce suna da wata illa illa nan ana nufi me hmm? sababi da ya haifar da su sababi da ya haifar da su shi ake nufi da illa anan ma'ana waɗannan halittun da muka gani a sama da rana da wata da taurari a wurin masu ilimin falsafar can haka suke da daddu ba a san farkonsu ba amma kuma dai can a ƙarshe suna da ko a farko kai can can baya suna da wata illa da ta haifar da su kun ga kenan ashe dai suna da farkon kenan in an ce abu yana da illa ma'ana ashe yana da wani sababin daga gare shi ya tsira kun fahimci abin to suka ce laha illatun tatashabbahu biha su waɗannan ɗin suna ƙoƙari su yi kamanceceniya da ita waccan illa ɗin domin agun a ilimin mai falsafa shi yasa suke cewa dama shi mai ilimin falsafa hakimi ne ma'ana saboda son hikimarsa babbar gayar mai falsafa in yana magana ita ce an ya kuna mithlallahi shi ne ya zama kamar Allah kun gane abin duk masu ilimin falsafa can baya suna ɗaukar dama waɗannan saurari da rana da wata dama can halittu ne ko wasu abubuwa ne da aka same su amma suna da wata illa ma'ana akwai wani ƙarfi da daga nan suka samu ba sa kiran cewa ƙarfin nan halitta ya amma cewa suke akwai wani ƙarfi wanda daga nan su ma suka samu su ɗin waɗannan suna ƙoƙari su kama da wancan ƙarfin kun gane sirrin abin ashe kenan shi yasa su waɗannan masu ilimin sufaye da suka kiyasin harkar su a irin wannan abun sai yasa sai suka zama waliyi dama kullun yana yana tashabbuhi ne da Allah ba tashabbuhi da annabi ba ma'ana kamanninsa babbar cika a wurinsa shine ya fita daga insaniyarsa ya koma ya haɗe da Allah subhanahu wataala kamar yadda su waɗancan mutanen asali da suka ɗauki waɗannan halittar sama suna da wata illa su halittar saman suna ƙoƙari su kamance niya su koma zuwa ga waccan illar tasu illa nan ana nufin me sababi ko ƙarfi da ya samar da su ina jin kun gane wannan abu wa alaikum salam yawwa shi yasa manganunsa zaka ji suna maganganun da ba mai iya yin wannan maganar sai Allah kaji mutum yana subhani la sharika li da kansa zai bude baki ya daga rigar sai ce ma fi hadhihi aljubbati illa Allah yace ba abin da ke cikin wannan rigar sai Allah to saboda dama wannan abun ga inda suka ɗauko asalinsa daga wasu mutane wanda ba musulmi ba sai abun ya shigo wa mutane mutum ya buɗe bakinsa ya ce ya zama Allah ya tsallake manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yana ganin shi yanzu da Allah suke magana kuma har zai kai matsayin ai mun san daga cikin istilahin da suke amfani da su akwai abin da za ku ji ana cewa fana'i wane yayi fana'i me ma'ana yayi fana'i ya ce fana idan ma shine ka kare a neme ka a rasa sai ka zagwanye sai ka zama me sai su ce sai ya zama Allah akwai abin da suke ce ma fana'i da mahqi da sahqi da mahqil mahqi ma'ana mutum zai fana'i a ninnike shi ya nike ya dugurguje ya zama a neme shi a rasa akwai sahq shine shi ma a cire shi daga samuwa misali a ce kamar yadda za a samu dutse a niƙe shi ya koma gari sai a ɗauke shi sai a sheƙa shi a sama idan za a gan shi sai ƙura iska ta ɗauke shi kaga ya ƙare kenan ya zama mai ya zama daidai da wannan halittar ma'ana ba a gan shi to su sai su ce sun haɗe sun zama Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar wannan abu wannan kenan sai ce a kama ya ƙuluhu aristo wa atba'uhu wannan ra'ayin na aristo ne mun san aristo aristotle ra'ayinsa kenan mutum zai iya yin kokari da mujahada da karfin zuciyarsa da aikin da yake yi har ya zama ɗaya daga cikin waɗancan ko ya zama wancan illar da ta haifar da waɗancan aflak ɗin ma'ana ya koma Allah au ko kuma laha mujibun bi zatihi wannan maganar cewa suna da illa ta tashabbahu biha wannan kaulin ariston ne shine maganar su kafiran masu falsafa din su kuma wanda suka musulunta a cikin masu bin harkar falsafa sai suka fito da wani abu suke cewa waɗannan flak din su abin nan taurari da rana da wata suna da mujibun bi zatihi suna da wani mujib an ce mujib ismu fa'il ne ruba'i ne asalin daga aujaba yujibu fahuwa mujib fa'ilinsa shi ne mujib ban sani ko kun fahimci wannan in an ce mujib ana nufin wanda ya wajabta samuwar abu to ba sa kiran Allah da sunan Allah sai su kira shi wajibun bi zatihi ma'ana wanda samuwarsa wajibi ne haka suke ce masa wannan sunan da masu wannan ilimin falsafan ne suka bewa Allah subhanahu wataala kun gane don haka suna kiransa kuma mujibun mai haifar da wani abu ne kuma shi bi zatihi da zatinsa yake haifarwar ma'ana daga ma'ana asalin abin da muka gani na halitta to daga zatin Allah din yake kun ga dai duk ana koma zuwa ga wannan tunanin cewa dan halitta yana komawa ya zama Allah domin shi yasa da suka sami daga nan suka samu wannan aqidar ta da ake cewa wahdatul wujud ma'ana kadaituwar halitta ma'ana abinda kuka gani dinnan ko kuma ba halitta ba zan ce in an ce wujud ba halitta ake nufi ba abinda kake gani samuwa duk samamman abu to guda ɗaya ne kawai duk abin da yake samamme ne to ba komai sai Allah shi yasa suke fassara kalmomin la ilaha illallah ai la mawjuda illallah babu komai da kake gani sai Allah duk abin da kake gani to ba komai bane Allah ne ku ga wani mummunan fassara maimakon a fassara cewa la ilaha babu abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai Allah sai su ce la ilaha ai la ilaha mawjudun illallah babu wani abu samamme da ake bautawa sai Allah ma'ana kenan duk abin da kaga ana bauta masa ba komai bane sai Allah shi yasa har aka samu maganar wancan shi ibnu arabi a cikin fususul hikam yake cewa annabawa sun zo tun takurawa mutane wai annabawa sun matsa wa mutane yaya mutane suna bauta wa gumaka su ma gumakan ai ba wani abu ne Allah ne dan me za ku zo kuna takura musu shine har yake ma wannan magana cewa lokacin da annabi Musa din na ga mana wannan wani lokaci ko lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam za shi ganawa da ubangiji subhanahu wataala ba ya bar annabi Haruna ya kula da mutanensa ba banu Isra'il sai suke ce lokacin da annabi Musa ya dawo me ya same su suna yi ya same su suna bauta wa dan maraki shine annabi musa sai ya tafi ya samu annabi haruna har ya kama gemunsa yake cewa don me za ka zo ka bar waɗannan mutane suna bautawa ɗan maraƙi ga shi ko sun san ubangiji ne mahaliccinsu shi ne abin bautarsu kun san fasara da ibn arabi ya bai wannan cewa ya wai annabi musa wannan inkarin da yake wa annabi haruna ba cewa yake wai me yasa ka bar su suka bautawa ɗan maraƙi suka bar allah ba wacewa yake dan me za ka hana su bauta wa ɗan maraƙin shi ma ai Allah ne wai haka ya gaya masa wace ne faɗan da annabi musa yi wa annabi haruna duk a wannan fikirar ta wannan wahidatul wujudin da sufaye suka sa kansu abin ya kai su ga haka haka abin ba wai sabo bane da kuka gani ana yin yanzu har wani zai ce ya shiga wani abtsari ya zama Allah da dadde ne waɗannan mutanen sun rubuta shi tuntuni kuma duka daga asalin wannan harkar da ta karkace wadda ma asalinta ba musulunci bane daga nan aka samu wannan abun amma ba a samu wannan zancen daga bakin annabci daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ilimin da yazo da shi ba Allah sauke mana wannan yasi na na'am eh to yanzu ba za ka ce ba kai ba wasu sun kai yana cewa duk da wasu fayenmu na yanzu ba su kai haka ba na'am za ka iya cewa mafi yawa a jahilci ake da yawa daga cikin masu bin ɗariƙun sufaye a zamaninmu yanzu mafi yawa mafi yawa ban ce duka ba a jahilci suke abin sun ɗauka da gaske wannan ita ce hanyar waliyan Allah ita ce hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba hanyar manzan Allah ba ce hanyar manzan Allah tana nan a cikin Qur'ani tana nan a cikin hadisan da ya rubuta da yayi magana da su malaman musulunci suka tattara mana cewa annabi ya ce kaza annabi ya aikata kaza duk mai san addinin musulunci tsagwaransa gangariya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wallahi ya tsaya kan waɗannan littafan addinin musulunci a nan amma in har ya koma wancan hanya da zai ce yau shi ma an gaya masa abin da ba a gaya wa annabi ba to a nan ake shiga wannan hanyar mutum ya da'awar ya zama Allah ya kafirta ya bar addinin musulunci kaji yana da'awar yana gafartawa mutane wannan abun mataki ne ko da wasu ba su kai ba a yanzu akwai wanda suka kai ina wanda za ku ji ana sha magana akan wannan wanda za ku ji ana yada maganganunsa a waya kuna ta dauka ko yana cewa ka zauna kai ba kauye an ce ka zo ka kama shehu ka tsira ka je ka kama wai za ka yi sallah ka tafi haji kana ta haji kana umara ba kauye baka san komai ba ka zo kawai ka kama shehi shikenan za ka shiga aljanna to wannan tunanin mataki ne na shiga waccan hanya din yau duk wanda zai raba ka da qur'ani ya raba ka da sallah da azumi ya ce kauyanci ne ya ce maka in ka je aikin haji ka bata lokaci to wannan ka tabbatar ba daga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zancen sa yake ba Allah madauki ya sauke mana Allah sa al'umma su gane yawa don haka fadan ko fadakarwar da ake wa mutane su bar wannan hanyoyi ba shine kin manzon Allah ba san manzon Allah ne yasa tausayi yake sa masu wa'azi da masu faɗakarwa suke tausayawa al'umma su watsar da waccan hanyar ba ta annabi ba ce su komo ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce a cikin alkur'ani Allah ƙara mana fahimta sai ce kama ya ƙuluhu mutu akhiruhu kamar yadda mutanen ƙarshe daga cikin masu wannan harkar falsafar suke faɗi ka bin sina wa amsalihi kamar ibn sina na mana magana akan ibn sina abis sina ko cikin malaman wannan harkar falsafa sunansa abu ali al-hussein ibn abdullah ibn sina babansa asali a shi abdullahi sunansa dama al-hussein ibn abdullah ibn sina babansa dama yana cikin masu da'awar ismailiya kun san ismailiya yauwa ismailiya shi'a waɗanda suke imani da imamai bakwai ba su yadda da imamai guda goma sha biyu ba kamar da yan shi'ar mafi yawan da ake da su yanzu su ma dai waɗannan ɗin suna nan ismailiyan ba wai sun tafi ba ne musamman ismailiya mubarakiya suna imani da ismail ibn ja'far to masu da'awarsu kun san da masu waɗannan mulhidai ne asalinsu ba sa san addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka shiga cikinsa don su ɓata shi wannan mun sha magana akai to babansa ɗaya daga cikin masu wannan da'awan ne ya karanta ilimin mantiki ya karanta falsafa da kansa ya bada labarin kansa da tarihin kansa a cikin littafansa har yana faɗar cewa ya taɓa karanta littafin metaphysics na aristotle sunansa mawara a tabi'a in kun ji an ce ma wara tabi'a shi ake ce ma metaphysics ma'ana ilimin da kun san ilimin science ana kasa shi kashi biyu akwai natural sciences akwai kuma metaphysics shi natural sciences shine wanda waɗannan da za a iya zuwa wanda ake harkar medicine da su da sauran abubuwa za a bincike su mathematics za a iya zuwa laboratory a yi bincike a gwada abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba mun san wannan to abin da yake metaphysics kuma shine abin da ba za ka iya zuwa laboratory ka gwada ka ga gaskiyarsa ba shine ake ce ma mawara at-tabi'a mawara abin da ke bayan ɗabi'a ilimin ɗabi'a shine ilimin nan da za a iya zuwa a karance shi a san shi asalinsa ga shi nan shine wannan sciences da mutane suke yanzu a makaranta amma an ce metaphysics shine abin da ana gina shi ne kawai akan tunani kamar ilimin akwai Allah ko ba Allah ilimin sanin mala'iku ranar tashin alkiyama kun ga wannan ai ba ilimin da zaka je laboratory ka gwada akwai shi ko babu shi mun san wannan to shi ake ce ma metaphysics to shi aristotle yana da rubutu da ya rubuta sunan littafin kenan mawara at-tabi'a sunan sa metaphysics ibn sina yake cewa ya karanta littafin metaphysics din na aristo bai gane shi ba ya karanta ya karanta ce bai gane ba yace sai da ya karanta shi sau 40 ya haddace shi amma bai gane ba yace sai da yaje wata ran wai yaje yayi alwala yaje masallaci yaje masallaci ya roki mubdi alkul kun san mubdi alkul saboda su masu wannan ilimin falsafa ba sa kiran Allah da sunan Allah sai dai su kira shi mubdi alkul mubdi alkul ma'ana wanda ya halicci sauran komai wannan a musulmin su fa kenan saboda sun yadda da wancan maganganun nasu aristotle sai suka ɗauki yadda suka ɗauki wancan harkar su ma haka suka ɗauka a musulunci kun san dama su garin su yi taufiki in an ce taufiki shine su kawo daidaituwa tsakanin abin da masu ilimin falsafan wancan kafiran suka zo da shi mutanen girk garin su haɗa shi tare da ilimin da yake cikin ƙur'ani da sunna ta nan ne suka koma wannan harkar tasu suka ɓata sai kuma suka girmama maganar hankali ta masu falsafa suka ce ilimin falsafan nan baya sabawa don haka in mun ga qur'ani ya saba wa ilimin falsafa to dole qur'anin ai masa tawili a canza ma'anarsa don ta dace da wannan ilimin nasu aristo domin shi ilimin su yadda muka ga sun gwada a natural sciences din nan sun gwada komai daidai yake zama harkar mathematics din nan nasu daidai ne to haka wannan ilimin metaphysics din ma da suka zo wannan kwatancen da suka yi mana na maganar Allah da mala'iku shi ma gaskiya ne don haka na Qur'ani shine kuskure amma tunda musulmi ne ba za su iya cewa Qur'ani kuskure bane sai su ce Qur'anin dole a canza ma'anarsa ta zo ta daidai da wannan abin da su Aristotle suka faɗa kun fahimci wannan abin to shine suke cewa kama ya ƙuluhu mutu akhiruhum kabni sina wa amsalihi yace wala yaquluna inna hali rabbin li rabbin khalaqa as-samawati wal ard ba sa cewa su su ibnu sina ba sa cewa wannan aflakin da wata da taurari da da rana ba sa cewa wato mallakar ubangiji ne wanda yake khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma ba sa faɗin wannan yawa a fi sittati ayyami kamar da Allah madauke ga mana a cikin alqur'ani wala khalqa wala khalaqa al-ashya'a bi mashi'atihi wa qudratihi ba sa cewa Allah ya halicci al'amura da mashi'arsa da kudrarsa cewa suke asalin abubuwan suna fitowa ne daga Allah din nan zan koyi hakuri yau zance namu duk na falsafa ne da irin wannan abu zan mai da mu kan wata falsafa ta India ita kuma na taba ba mu labarin ta falsafar yan India in indiya ai mun ga suna ta bautawa gumaka iri-iri ko yawwa a bautawa gunki ga gunki mace gunki namiji abubuwa da yawa za ka ga mutanen indiya suna to a rubuce-rubucensu suna bayyana cewa waɗannan abubuwan da suke bautawa a aƙidarsu wai ƙananan alloli ne mutanen kirki ne sai suka ɗauki dama sunayen mutanen kirki ne aka sama waɗannan a gumaka da ko gani kamar yadda dama duk masu bautar gunki asalinsu sunan wani mutum ne suka ɗauki sunan suka bai wani gunki to sai suke ƙaddara cewa wai ƙananan mutanen kirki ne kamar waliyai a nan bayan duniya sun rayu sun yi aikin kirki sai suka tafi suka mutu amma su sun ce in an mutu ba tafiya ake sai tashin alkiyama ba dawowa ake shine incarnation dawowa ake ta wata sura daban in mutum ya mutu a mutumin kirki sai ya dawo a mutumin kirki in ya mutu a mutumin banza sai ya dawo ko maciji ko kyanwa ko kare ko wani abu dai wulakantacce to wannan abubuwan da suke bautawa an tambaye su ku kuna kaddara waɗannan abubuwan su suka halicci sama da ƙasa su ce a ba haka bane akwai Allah babba yana sama shi ya halicci sama da ƙasa waɗannan kuma mutanen kirki ne da yake son su ya zaɓe su sai muke bauta musu in su suka yadda da bautar mu sai shi ma yadda da ita wannan shine asalin falsafar indiya da kuka ga suna bauta wannan gumakan sai to akwai wani malamin su da ya wani rubutu ya taba gaya muku wani lokaci akwai wani abokina da ya rubutu akan eh, falsafar indiya wannan to shi wata muke tattauna da shi ya zo da littafin muke karanta tare da shi na gani sai ce wani malamin su yake cewa misalin da suke kwatantawa shine ai mun san gizo-gizo yadda gizo-gizo yake gidansa to suka ce su haka suka fahimci duniya ma'ana akwai Allah subhanahu wata'ala shi kadai da ba kowa to da yana nan a shi kadai din sai kuma ya rika kamar yadda gizo-gizo zai jawo zaren ya sa nan a jikin bango wannan yayi nan wannan yayi shi yana tsakiya ga kuma abin nan web dinsa da ya halitta da ya kirkiro zarensa da ya zo kirkiro ma'ana wannan da yana da muke cewa wannan yanar tasa ai daga jikinsa ya fidda ita ko daga kura ya same ta ta juya ta zama haka mun fahimci wannan to suka ce wai haka ubangiji yake duk abin da ka gani to daga jikinsa ya fita ma'ana allah ne ya haifar da sama daga jikinsa ba wai halitta ya kun fa ya kunne ya ce a samu sama sai aka same ta kun ga kenan wanda duk ya yarda da wannan cikin sauki ai zai yarda shi jikinsa ma daga allah yake to shine asalin yadda yan indiya suka fahimci abin kuma daga nan wannan abin ya gangaro ya shigo wa mutane falsafa ɗaya ce da ta indiya da ta greek a wannan wurin har sufaye suka ɗauka har mutum zai yadda cewa mutum shi ma zai zama allah sai a ce asalin dama ɗaya ne ba sani ba ko kun fahimci misali to mu je sai sai wala ya kulu na mubdi'ul kul eh don yi ma'ana ya taimake shi wani ya fahimce shi o ban karasa labarin ba ko wanda ya je ya roƙa sai Allah ya sa ya fahimci littafin daga bayan ya haddace amma abinda nake yasa na fitar na kare zancen da wuri shine so nake nuna mana dama su ba sa kiran Allah da sunan Allah sai sai mubdi'ul kul mahallicin komai wanda shine ya farar da komai kaga shi ma ba sa suna nisantar shi kansa lafazin khaliq halitta dan an ce halitta an sami khaliq da kuma makhluk amma suka ce mubdi kamar wanda ya samar ya haifar to kaga duk ba zai bata ma'anar daga jikinsa abu ya fita ba su kuma wannan abu suke so su tabbatar ku gode wa Allah kun ji ka san mutum bai san wannan abun ba ma shi kansa ni'ima ce shi yasa ibnu shimiya ke cewa maganganun masu wannan ilimin da suka yi zulfi a ciki har irin su gazali gazali kun san sai da ya zurfi a cikin wannan harkar ta falsafa sai ya zo ya tuba wai ya daina harkar falsafa har ya rubuta littafi mai karfi da har yanzu yana amfani wajen mai da martani ga masu ilimin falsafa sunansa ta hafutul falasifa ya rubuta wani littafi to sai ya bar harkar falsafa ya suna cewa daga ƙarshe sai ya dawo kan harkar wai sufanci sufanci shine ita ce harka wai mai tsirar da mutum shi yasa har ya rubuta littafinsa al-munqidh min ad-dalal abinda zai wato zai tsirar da kai daga bata shi daga batar anan nufin falsafa abinda zai tsirar da shi kuma sufanci shine sai koma bautar Allah wai yadda da Allah ne da ya shigo kuma sai koma wannan to bai sani ba ashe shi ma wannan din ya tasirantu da wancan din sai aka koma kuma daga baya don haka shi sa yana da maganganu shi gazali akan irin waɗannan abubuwan shi ma na wahdatul wujud Allah madauki ya sauke to nan mu koma yana magana yake cewa wala ya'lamu yawwa ina ne sai sai wai wala yaquluna inna hali rabbin khalaqa as-samawati wal ard kun gane hannan ko ba sa cewa waɗannan halittu na sama wato taurari da rana da wata na ubangiji ne wanda khalaqa samawati wal arda ya halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a kwana shida ba sa faɗin wannan kuma wannan kuma shine zahirin alqur'ani Allah madaukaki ya halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh su waɗannan masu falsafa ba su yadda da haka ba wala khalaqa al-ashya'a bi mashi'atihi wa qudratihi kuma ba sa yadda da cewa ya halicci abubuwa da ikonsa da sansa kawai haka abin ya fito daga jikinsa daga zatinsa sauran abubuwa suka samu wala ya'lamu al-juz'iyat to kun ji kuma wai bai san wato juz'in juz'in abu ba sai kullu kullu ya sani suna cewa abubuwa sun kasu kashi biyu akwai kulli akwai juz'i zan ba mu misali da misali mafi sauki wanda zamu gani dukkan mu nan ɗan adam ne ko kowa daga cikin mu sunansa al-insan ya siffantu da sifar me insani ne shi dan adam to akwai siffar da ake ce ma al-insaniya menene al-insaniya ka iya fasara ka ce me dan adamtaka ko yanzu dan adamtaka ita ta hada mu dukkan mu nan ɗan adam ne to amma ita su wannan kalmar ta ɗan adamtaka ita ce kulliya mu ɗin a matsayin ɗan adam mu ne juz'i juz'i mu juz'i ne na ɗan adamtaka kun fahimci wannan to su a wurin masu ilimin falsafa allah ya san kulliyat ne bai san juz'iyat ba a halittar nan tasa misali halittun sama ya san kamar ka ce ya san halittun sama aflak amma bai san ɗaiɗaikuwar kowace kowane tauraro guda ɗaya ba bai san da shi ba kamar mu nan a matsayin ɗan adamtaka ɗin allah ya san ɗan adamtakar mu amma bai san kowane ɗaya daga cikinmu ba shi ne ma'anan ya alamul kulliyat wala ya alamul jiz'iyat kun yi da wannan zancen duk ko mutum bai karatu ba ya san wannan shirme ne yau da zancen da sun faɗa ke kuma sai na fita abin yayi yawa maganar cewa da nake cewa alhamdulillah ba ku san wannan abin ba menene ai akwai kissar da yake ba musu ibn jami'a akan irin su razi su shaharastani da suka yi zulfi a wannan harkar suka zo daga baya suka tuba su aljuwaini abul ma'alil juwaini da suke ta cewa ba za a ce Allah yana saman ba ba za a ce yana da sifa kaza ba duk daga baya suka zo suka karanta Qur'ani suka nutsu suka tuba suka ce wallahi shine har razi yake cewa shi kan yana roƙon Allah ya sa mutuwarsa ya mutu akan aqidar wata gyatuma tsohuwa can a ƙauyen garin ne sabur ka san tsohuwa a ƙauye mai ta sani ba ta san komai na wannan ilimin falsafar ba amma kana tambayar ta ya Allah ta ce ta san Allah za ta rantse da Allah waye Allah wanda ya halicce ta to kaga wannan ilimin ai yafi sauki da ka je kai ilimin da zaka gano kai ma ka zama Allah gwanda ka zama ma baka yi ilimin ba kuma bin wannan abu yau gwanda baka zama baka san waɗancan harkokin a tambaye ka ina ubangijin kai ce ubangiji na me yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan bai wannan ta Muawiyah ibn al-Hakam Muawiyah ibn al-Hakam ɗaya daga cikin sahabbai lokacin da ya tura wata baiwarsa kiwo garin kiwon nan wata dabba ko akuya ɗaya ta kasa ta yanka ta tazo take gaya masa sai mare ta haushi ya ishe shi kuma ya ji takaici sai yake neman ya zai kafara sai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya masa yace ai ga abin da yayi ya mari bai wassa amma yayi nadama ya zai kafara sai yace a kira ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta sai yace aina Allah yace ke baiwar Allah ina Allah yake sai ta nuna sama ta ce fi sama'i Allah yana sama haka baiwa ce jahila ba a koya mata komai ba ta da karatu kun ga wani amma duk da haka ta san me ta san Allah yana sama shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce i'tiqha je ka yanta ta fa innaha mu'minatu ka je ka yanta ta domin mu'mina ce ma'ana ashe sanin cewa Allah yana sama Allah daban yake da halittunsa wannan imani ne babba yadda waɗannan abubuwan da mutane suka zo suka yadda cewa Allah yana nan a ko'ina ko'ina wai Allah yana nan da zatinsa ba su yadda cewa daban yake ba shi ne sama ba ba shi ne ƙasa ba shi ne ɗan adam ba a sama yake kuma shi ya halicci komai da komai da kake gani to rashin yadda da wannan shi ya ba su ƙofar har a ce wani zai zama Allah ya musu sauƙin su yadda kun fahimci wannan abu da a ce sun yadda daban yake da halitta shine ake malamai na suke cewa inna allaha mubayinun min khalqi mubayinun ma'ana shi daban halittarsa daban zancen zatinsa ne zatin Allah daban yake Allah sama yake da komai yafi komai girma da zatinsa da siffarsa baka hada shi da wani abu da haka inda ka yadda da wannan Allah can yake daban kuma ba shi ne halittarsa ba ba yadda za a yi ka kawo ka ce wani ma zai zama wannan mu karasa dai wannan zancen inna ha suna cewa wala ya alamul juz'iyat bal imma an yunkiru ilmahu mutlaqan ko dai su ce kai bai ma san komai ba ka kauli aristo kamar da aristo aristotle ra'ayinsa kenan Allah bai san komai ba shine ra'ayin aristo aw yaqulu ko kuma su ce inna ma ya'lamu fil umuri al mutaghayyira a cikin al'amuran da suke canzawa ba sa tsayawa da not static ba guri ɗaya suke ba to innama ya'lamu kulliyatiha ya san kulliyar kawai bai san juz'iyar ba kamar wannan misali da muka bayar wannan kama ya qulu ibn sina wannan shine ra'ayin ibn sina ibn sina nan ne da ake ta alfahari da shi likitar da waye da waye da waye to ga ra'ayinsa bai yadda Allah ya san komai ba kuma wannan abun ya zo har cikin wasu ma daga cikin malaman da suka ɗauki ilmul kalam ba ma masu raddi ma ga falsafa Allah ki yashe mu to sai ke cewa wa haqiqatu hadha alqawli inkaru ilmihi biha to dole mu tsaya ana sai mu dan naga gun tsayawa ne ba dan haka ba maganar bata kare ba eh mu tsaya inda yake cewa za mu tashi kan wa haqiqatu mun ga wurin eh zancen namu bai yawa bai ba dan komai ba saboda bayanan waɗannan al'amura ɗin a mu ɗan yi ɗaurayar kun fahimci mu koma zancen me ya shigo da mu wannan zancen asali saboda karka tashi yau baka riƙe komai na karatun ba illa wannan harkar falsafar ba alheri ba ne zancen da ya kai mu kan wannan shine masu ilimin ko harkar sufaye suna cewa walittaka tafi annabci daga ya suka samu wannan kasancewar suna har suka zo kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce walittakar manzan Allah tafi annabcinsa tafi manzancinsa malami ibn taymiya ya ce wannan ƙarya ne ba haka yake ba saboda suna daukar cewa walittakar wata riga ce daban annabtar wata riga ce daban ba a iya samun wannan su haɗu tare da wannan mun gane wannan to sai yake cewa asalin dalilin wannan da suka fada wannan kuskuren shine saboda sun yi kiyasin alakar bawa da ubangiji akan irin alakar bawa da ko halittu da mahaliccinsu yadda masu falsafa suka fahimta shine sai muka shiga wannan harkar falsafa su masu harkar falsafa suna daukar abubuwan nan da muke gani na duniya tuntuni da daddu ne su ba su da farko ba su da farko haka suka samu kansu ko kuma su ce ma'ana gyauransu ɗalibansu suke ɗaukar cewa haka suka samu da zatin Allah ba wai saboda Allah maɗaukaki ya halice su ba a'a haka suka fito daga zatin Allah ma'ana kamar dai duk abin da ka gani gaba ɗaya kawai Allah ne to asalin abin da ya kai su ga wannan kenan suka fara ɗaukar za a iya samun wata alaƙa tsakanin bawa da ubangiji har ya zama cewa a ce bawan nan wanda ba annabi ba ba manzo ba ya fi manzo ya fi annabi saboda shi ma ya samu alaka da ubangiji la'alla ma ya da'awar shi ma bangare ne na ubangiji kun fahimci wannan abu to shine kuma shiga bayanin yadda su ariston suka yadda da wannan da kuma su ibn sina ɗaliban su a cikin musulmi da suka fahimci wannan ilimi suka zo mana da shi Allah ya sa dai wannan abun an fahimce shi yadda ya kamata ko dai kuma dai ko gwargwadon hali amma ana ji yau da kullum kuma ana karanta waɗannan insha Allah wataran za mu ji abin ya bayyana gare mu domin duk mutumin da bai karanta wannan al'amuran daga wani ko tushen su ko wani abu daga yadda daga littafin waɗanda ba su yadda da abun ba wanda masu sukan abun to la'alla sai maimakon ma ya fahimci abin daidai sai kuma ya fahimci wani abu a gurgunce shi yasa malamai suke cewa irin wannan abun zai zo za mu gan shi a cikin bayanin da malam salih ali shek ya mana akwai wasu maganganun da ibn timiya ya ce wannan ba na darasin masallaci ba ne na aji ne magana ce a aji da za ka samu ɗalibai a aji kana gaya musu kai kwatance ka rubuta a allo su fahimta in kana koyar da ko falsafa ko irin waɗannan ilmomin na sciences da sauransu amma ilimin harkar masallaci wannan abun ba za a fahimce shi sosai ba to amma ni so nake dama mu fahimci alal akalla me ibn timiya ya faɗa a littafin sa shi yasa zamu bi abin sama sama wani abun in kawo mana tarihin sa wani abun kuma dai mu kyale shi haka yadda zamu fahimta gurgurdan hali abin yana buƙatar zuzzurfan ilimi ne da zaka dauko waɗannan abubuwan da fahimta kuma Allah madauki da ya hore mana fasahar da zamu yi bayanin har a iya fahimta wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik barakallahu fikum na'am ra'ayi na cewa daga Allah ke suna ɗaukar ayar inna lillahi wa inna
mm ilaihi raji'un ba su ma'ana cewa daga Allah suka bambaro kuma da eh wannan shubuhohin waɗanda suka a, suke tsoron a dangana su zuwa ga kafircin shine suke ma kama wannan ayar su wancan na farkon ba ruwansu ma da wannan Mm.
wa alaikum salam tullah eh iya kan haka suka mutu su ibn sina duk akan haka suka mutu Mm. ƙwarai